الخير والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيار ووطن متى نبو كل من الحدو حدو Rumah ni, rumah lain Hudugo, hudugo ni jemaah saya. Dengan mazhar Allah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam dulu dari dari hudu dan ini wanda ya daidai da sha takwas da watan daya na lafiya da dubu da ashirin da daya Allah ta ba ka wata alamun ce roƙo da mana da shi da alkhairin duniya da na lafiya da nan ƙarshen suna muna da shi wannan da shafi na rana da yau wanda mun tafi da dama har da rafi nawa muka yi ma talatin da biyu yau da biyu ko da hudu da biyu ma yana rubuta amma kuma to talatin da biyu yau a daga nan sai aka yau da littafi kuma za mu yi fasali na uku a cikin littafin shi ne alfasu tsari sifatun na sifar wuta Allah ta tsaye da mabiya wannan darasi ba shi da yaji darasi ne mai tsada hankali matuƙa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga shiga wuta Allah ya saba mu daga cikin waɗanda za su tsorata da sarki suna da mu da mutane da wanda suke ko ina suke ɗan uwa musu ne muna roƙon Allah ya kare mu daga shiga wuta da sarki suna in an shiga wuta an wulaƙanta akwai malami kullum da su wannan jini karatu yana magana yana cewa Allahumma ajirna min min sirrina اللهم أعذنا من عذاب النار ومن خزي النار أدعى أنك أنا لم تكن مهما ألا تكاري من العذاب وكان تكاري من العذاب وكان wanda ya shiga wuta ba azabar ta ɗaya ba sai an wulakanta shi za a so zarta shi domin yau so zarta ko a duniya ne a ce yau za a yi mutum duka sai an mai tsirara sannan fara duka shi a yau mai tsiriya ya zama to san ko dukkan wasu zirgin gunsu maza da mata wuri na ba manya ba yara ba shugaba ba talaka in dai an shiga wuta kowa kawai yana cike yana kan masifa ta tozarta da wulakanta sai an zama gawayi sannan ƙara mai da mutane kowa Allah ka tsare alfaslu tsari sifatun na shine sifar wuta ta khasu mu'ahlin na ɓangaren da za a fara da yaki shi ne yadda ‘yan wuta ke jayayya gargamar ‘yan wuta domin wanda shi ya shiga wuta ya ga wanda ya dalilin da ya sa ya shiga wuta ba zai kare shi ba sai ya ci kuɗi ya sa kullum kuke jin muna wannan maganar cewa wanda ya ga mutum ya yi dalilin shi ne ya shiga wuta a lafiya ba kare shi ba saboda ga azaba ga haushin wanda ya dama yanzu ko ana wani ne wani ya zo baka yi yi ba kawai ya yi jawo muku aka zo aka kwace ku aka yi ta bugun ku sannan daga baya aka ce gaskiya an gano ku ba ku da laifi ga wanda ya jawo kuna jin haushin ko ba ku jin haushin malam sani ba ka za a yi lahira kuma babban wanda ya ja mutane suka shiga wutan ya fara tashi ya dawa ya ce wasu ba ruwa na da ku ni na ce ku bi ni sai ɗan faru وقال الشيطان لما قضي الامر حتى dai ta cikin wuta sun an gama komai ɗan wuta sun shiga wuta ya tafi da inna Allah wa'adakum wa'adal Allah ya yi maku alkawari alkawari na gaskiya wa asukum ni kuma ne maku alkawari na ƙarya fa akhlaftukum na saba maku wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ban da wani dalili kiran ku ne ko kuka alka kuka zo ko kuka yi saboda ka gani ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifiyya ba maganan da yayi ba wani gaddama da jayayya ku gaddama ni ba zan muku koyo ko ba za ku min koyo ba kowa ya ci wahala saboda abin da yake eh فلا تلوموا في وإذا كان مساء الكريم مفضل لا تفيد يعني الحقوق فلا تلوموني إذا تكتب فبرجين ولوموا أنفسكم فبرجين ولوموا وأنت سلكين وأجا غابا wani wurin ba cewa yayi na barranta ma ni da shirkar abin da kuka ce ma ni ne ni na wannan barran ba ruwa na da ku riya kuke yi riya kuke man kawai sun kula magana mun da saboda ai kawai kuma ma ba da ne mu mun dole an da ne muke so ku ci shi mu badar da a wajen amma wallahi wajen mu da mu ko yi wuri ba ma ma san illa ana karanta shi ne dan mutum ya ji masifar da ke ciki dan kowa ya yi makai sa izna mutum ya yi kakasar san kare ya kyautar nan za ku zo nan da wala ku gani nan ba mun karanta hadisin na ta mun da ta amma da da ta ban ku duba ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana Musa dan faɗi ne ga karatu yace da za a kaddara masallaci na wannan ku kalli girman masallacin Madina muna fata wanda ba ku je ba Allah ya kafa shi ka kalli girman masallacin Madina in ko mutum yana wata kwanan ba kai ta hange da wata kwanan ka gane ba wallahi sai kaje kusa da shi malam sani idan ka tsaya wata kofa ka je ka tsaya wata kofa ko ka gani ba za ka gane ba sai ka haka ma an gode ba ma a wata kofa wallahi mu tsaya wata kofa ka tsaya wata kofa ka gama hangen ka ba za ka ma gani ba saboda nisa fadin wurin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ga da za a ce mutane dubu ɗari su kasance a cikin masallacin nan nawa ko sama da dubu ɗari kasance a cikin masallacin nan sannan ya kasance akwai ɗan wuta a ciki guda ɗaya idan ya yi lumfashi lumfashin nan nashi sai ya soya duk wanda ke cikin masallacin nan da masallacin gaba ɗaya lumfashin ɗan wuta kawai sai ya kona masallacin kullum wannan da ke karatun na nan za mu gani da kau za ta so mutum a ce ba zai san shi yanzu shi ga roƙon Allah ka dai za shi da kai kanka da ƴaƴan zuriya da waɗanda su ne dalilin ruwan da duniya nan su ne mahaifarka wallahi ya zama dole kullum mutum ya fi roƙon Allah ka da Allah ka musu bauta har da ƴan uwa musulmi in kai masu kai ma amma sai sa nan da muka karanta cikin wancan littafin namu kai fa su tsilo umratal inkadi daga cikin abin da zai tsoro wane ne ke mana kwaramiya nan ne ba wurin aka ce to kuma hannun tare da shi a littafin kaifa su fi umratar injashin tare ya ce daga cikin abun da za a kai ka bunƙasa rayuwar ka ta ka ga lalar da baka san yana da ka samu ta ba ka ce Allahumma musir lil mu'minina wal mu'minat ko ruwan ka da wal mu'minina wal mu'minat domin ba dan mu'minin ne wannan ba amma yin wannan zai sa a baka ladan duk yawan muminan tun daga farko har ƙarshe kaga Allah ka dai san adadin yawan to kuma kai ka samu lada cikin minti ma amma ba zai kalle su bace dan bazai bari yanzu sai ka nan tambaya duk yawan mun yi sai ki ba aiwa ba wuya in kin ku ga ba aiwa Allah zani to amma ai ba ka fara biya shi ne ba sauƙin bane muwafaqa ba sanin abu ba Allah ya ba ka damar ka yi aiki kana amfani da shi ne babban abu wallahi da yawa akwai abubuwan da muka sani ba ma yi ko mun sani an zo mai ka mun taɓa ji amma dacewa mu riƙe yi shi ne masifa daga kan sai da Allah ya ce ba wai ilimin bane ba sai an ba ka muwafaqa muwafaqa nan dacewa ka samu ka dace ka riƙe yi abin to mu tafi dai kada mu cinye abu qala Allah ta'ala hada nan bayani ake ana wannan kenan ana maganan bayanin abubuwa an yi magana dan take to kamar dai da aka ambato muku wa inna lil-qawmina la sharra ma'a waɗanda suka yi ɗan tawaye masu girman kai wanda suka ƙetare iyaka a nan duniya lalle wallahi suna da mummunan makoma a lahira in sun gama zama sun zama wannan zaman duniya sun keta da iyaka sun yi abin da suka ga dama to tabbas a lahira suna da mummunan makoma ina ne wurin jahannama ya launa wutar jahannama ce za su shiga ciki su zama da koruwa a ƙona su a ƙona su har sai su zama gawayi Allah ya ce fa bi isal nihai ita ko wuta ta munana a ce ita ce shimfiɗan mutane ita ce masaukin da za a sauke mutum ita ce shimfiɗa kai wannan wuta ta zama shimfiɗa sai ya shiga wuta هذا أكثر ومن كنا أظن أتجاه من ذاتنا فليذوقوه ku ɗanɗana ku ɗanɗana wutar nan da take gardama suna cewa babu su ɗanɗana hamimun ai falyazuquhu hamimun ku ɗanɗana wutar nan ruwan zafi ne kawai in kana so ka gane ruwan zafi wani abu ne ka bari ka je wanka a tafasasshen ruwa ka ɗiba ba ka furka ba ka kwara wataƙila wanda take kai ma ruwa za ku wace ba ta ta ta furka ba ta ta wata furka ba sai ka je ka ɗauka ta ta je ka kota kan ba ka kai ba ba kanka ka ji ko ba ka ma jayi baka san da zafi ba kuma rana ana faɗa da kai a gidan ka ta ma da zafi ko za ta fata dambaran ma ne ka kuma ka kasa ko ka kurwa ka gurɗa ka ci gaba ka biya za ku yi da shi ne jayi malam zafi ko ko ka kamfato ruwan an zuba ma ruwan zafi da sanyin na abuta a a bukan abin mutum ai na baro can ba buta ta ka aje ba a baya a jin ruwan zafi ta saba da kaje baka ci ba ruwan zafi bane ka kamfata a hannu kawar kawata ta ita sai ka baka wata mata ai kullu kullu kubra gari ba wai ka ne ta'una da fakar da za ka ɗauki wata loma wata rana ko wani abu ka sa a bakin ka a ce wata nan da za ka yi ko dai ka daure ka haɗe da ƙyar kuma kai kwana uku har yau kana da ko kuma ka wutar da shi wannan ɗan ɗan burbuɗinta ne kamar yadda za ku gani nan gaba burbuɗinta ne kawai wannan amma zai sa mutum ya wannan ko kuma ka riƙe ta ka je yadda za ka saki abin da ka riƙe ko kuɗi ka riƙe ba su ake so ba wallahi ka taka garwa shi wuta ba ka sani ba kana iya yadda kuɗi saboda za ta da kai sai dai gaba ka dauko to amma yau ka ga an kai da wani zamani yau har da ya ce ko koran da kaga naga an nuno wani mutum malam na nan mutumin nan malam masha Allah amma matar shi ta yi mai sanadi kawai an ce ba abin da bai mata ba ya yi ya mata ta gama makaranta ta yi kaza ta yi kaza ya yi mata da take so ran nan ya mata abin da zai sa ta kashe shi ta ce ya ce mata zai kara aure zama turi ta koce ta ta tafasa man gyaɗa sai da ya tafasa ta zo ta samai daga nan zuwa nan ta kwaro mai shi ga yanayi da zanu mai shi mana baya da in ka ga yadda ya yi da ke sunan wani har taɓa ke yi yana nan in ka ga abin nan malam ba su zan lafi kwace da kuka ba an dai koma yanzu haka ake yi wutan nan in ka ga yadda ta yanayi a baya malam da kai nan sai ya tsaka ya mala nan da iya kafiya baya ko da ruku ruku da kun ya ya ya ta shi ruku ruku man ya da ka fata sai da kai karshen ta fata da dubu ta fara wa Iya na san wani da aka taɓa yi ba haka nan har yanzu sai da ya sallah domin kunnen shi ma guda daidai ya nani kuma yana sanye su da kaya dole sai dai sa kaya marasa nauyi don koyin sana da su yana kuma har waje an kai su har musala don ne zama shi ma mata shi sami ta fara na shi magana shi ma sai da yanka mata ta shi ma sai sai da kata shi ta ce mashi wai ha da ƙarya wai gobe azumi ne ran lahadi ba na manta ranar lahadi ne sai wannan suyar ta tashi kawai ta ce wai za wai saboda litinin yau litinin irin jiya ta ce yau litinin da ya ta tashi ce mai zaki ta ce sau take ta riga ta fere wai ta fere da ko ta fere ta fere da kai so take ka zuba shi a cikin manya da saboda ta ga yanzu asuba ta kula ta ga da sun tashi sai sai kabo ya ce gaskiya ne ta ci gaba da shi to kai dan kwanta in ya gama sai ta daka ta ce so kai dan kwanta sai kai ne kai ne gida kai ne gida dan kwanta lokacin surutun ya ce ta doka da iya ta tsiri da manyan ya fasa malar yadda fasa ta zo ta lallama ta ɗauke da yadda shi kuma ta rike ta rike abun abun ta ce ta dauko kan ta dinga diba tana fara tun yana tsara har ya sune kawai da fadi ba ka kai ta asibiti muka je gane shi asibiti wallahi su kansu masu aikin asibitin nan suka gunguro shi su kuka shi kuka ma da muka je ni ne ne da suka fara zuwa ni na gaita asibiti yana titi a lokacin aka yi ɗan titi suka yi abin da za su iya yi aka ɗauke aka yi lagos aka je lagos nan ma suka yi abin da za su yi aka kai kayan da za su yi da kwaje aka je waje aka dinga yankan cinye ana yankan cinye bai kone ba ana ba shi ne kone ana yankan ana ba shi ba ne ya samu ya samu ya samu kai ita kuma wanda ya auren dalilin da aka samu ne ita ma ta zo ba ta daɗe ba ta miƙe kaba ta ba da biya ita ba matsala to ka kalli duk waɗannan na musulmai ne babban abin nan yau a ce mana an yi magana kan musulmai kuma wai waɗannan suke suna da karantarwa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne gara umi ana cutar da shi annabi yayi magana ya ce to duk tsoron Allah kan dabbobi nan marasa ba ya da cutar da shi to shine zai ya cutar da a ɗauki mai a kwara mutum musulmi musulma ɗauka ta fara wa ɗan uwansa ko ba ta san inda ya fito ba ne wanda har suka zauna suka yi aure suka yi ƴaƴa kuma ƴaƴan su doki suka ɗauki man gyaɗa suka fara wa babansu man gyaɗa ba ta fasashe ya ta samu ne da ya gaba da ya san da mai halitta shi ne ya kuma mutum ne da ko aure irin wannan wannan wannan wannan wannan masifa kuma musulmai kullum mu ne za a tafi da waɗannan maganganun abin da musulunci ne shi ya zo da tsarin ne ya karantar ya nuna yadda abin ne kawai saboda son zuciya kawai malam mutane da su koma tsara yin rayuwa irin wanda kwata-kwatar ta a musulman farko ba a ba saboda kawai son duniya ba ka ba ka shiga ba su kafin wanda ma bai auren ba wani ma kwata ya yi auren ya yi shekara da shekaru suna ganin ya ɗauka ya aje ta ya ɗauka ta ya aje ya ɗauka ta ya aje ya ɗauka ta ya aje kuma a banza ma saboda san duniya ne zai kuma ta ta nuno mata ma aka nuno wai yau a ce yau ba da musulmai sun kai da wai ba sa ma jin kunya Allah ba sa jin kunya al'umma wai mace fa aka nuno malam sani boka tana zuwa wurin boka wai boka yana ba ta magani wai saboda ta mallaki mijinta wai mijinta na da kuɗi amma bai ba ta kuɗi to tana so ta rika samun kuɗi saboda ita ce ba ta kuɗi za ta gidan biki sai ya ba ta ba ta kuɗi sai an ko sai ya ba ta kuɗi saboda haka yanzu ta ga yana da kuɗi ta je wajen boka cewa so take ta mallake mijin shi kuma bokan ɗan iska shekar yaro ne ma shekara sha ashirin da takwas amma bokan nan ya zo ita ma yarinya amma bokan nan ya zo kawai ya biyo da ya biyo da ta zo saboda sai an ci kawai ba haka nan kada wannan ba zai yi ba suka zo suka dauko ta dauko bokan nan sai ya fara ki ta kan ganin mijinta bokan a gidanta a kan ganin mijinta aka zo aka tadda ta huntu gashi nan gashi huntu ita ma huntuwa haihuwa a ɗakin auren a cikin mijinta kuma wai ne abin da ya ban mamaki wai suka yi ɗan da yana tare da su to kai ne za ka ce da wannan aure zai wallahi an kaji da wai kaddara kaddara sai shi kaza kaza to yanzu kai da kaji ita maimakon ta mallake mijin da zai kai kuma ka mallake ta kai kaga ta shi ba abin da ya maka kawai dai shi dai ita kuma aka zo to kai ne za ka ce ita ba za ta mutu a wani gaskiya ai ɗaya ce gaskiya ɗaya ce wannan abu haka ne a suna ɗaki ɗaki ɗakin mijinta da aure musulma ta zo ƙarshe tun da ba a jin kunyan maganar zina ai in da ne koya a kai ba su mayar guduwa ba za su ya za su mayar da ayyukan da su amma a hira da su ga hoton su an nuna ma duniya duk duniya da rai hoton shi shi ga sunan hutu ita ga ta cikin bargo ya hudo bargo aka je dawo bargo ita ma ga ta zan hutu a aikin magana kimbar shi kimbar ita ma kimbar aka fito ga kayan shi nan yazo dauka ya zo ya zo kawai wai wai wai kaddara wannan ce kaddara mu go kaddara amma inda da kunya in yadda a yi da ku ana baka zo ke da faɗi da sai gaskiya ne da wanda ta yi da gaskiya ne wannan abu haka ga sunan ta ga sunan wannan siyan da ban ga mutuwa da ka ta tana karama da ta ce ne kuma ce ne wallahi wallahi da faɗi sunan ta ce ita sunan ta Saratu Ibrahim ko a ce wa ce ta ce baban nan ta ce ita baban ta ne wallahi da ta mutu tana karama da ya kuma wannan abu to ka gani ba ko yanzu yana nan ana tafi ana ta koya wa da duniya wani da ya samu tura mutane a cikin ma wani ma duka kwanta a cikin da tura ana da tura mummunan masifa tsari al'umman manzon Allah ko ne haka yake gaskiya ne kuma tunda da suka zo don boka yake komai ba suna biya Allah da tsare wannan shi ne yasa ba ta da wutan nan dai ga ta nan sai ta shiga hamimun wa qassa ruwan zafi ne a ciki wa qassa aku zo ta fassara daga gida da gai suka ce qassa kishiyar hamim shi qassa da ake cewa ruwa mai matsara ruwa ruwa ne mai ɗan karar sanyi shi kuma shi sanyi gare wanda sanyinsa baya shawo kuma za a iya samun sosai ya shafi muke ka ku gani shirin da aka kuma wurin da baka kan yi a wasa hamimun wa wasa wa akharu min shaklihi da wani kuma da bai irin waɗannan din alwaya bi dinki da wannan da wannan bayan wannan ga wannan sun yi kama da juna hara faudun muktahimun ma'aku ga wasu jama'a nan wanda su ma suna ta zuba cikin wuta tare da ku suna aukawa abokan da kuka ja kuka halaka kenan la man farabi kai wannan ba mai nufi sannu da zuwa ba maraba ba ba a nufi maraba innahum salun na su ma za su shiga wuta tare abokan aikin su ne ga sunan qalu saboda haka da suka zo suka ce ku waɗannan ba ma muku maraba inda za a zo a haɗu suka ce bal antum la marhaban bikum ku dai da kuka ba da shigan ku ne wanda ba mu murna da ku antum qaddamtumuhu lana ku kuka gabatar mana da wannan mummunan aiki ku kuka ja mu kuka halaka mu kenan kaga wanda suka halaka ko suka ce fa bi sal qara kai da kama mana a ce da kuma tabbatar wani Allah sai da alama mu duk wanda wuta ta zama nan ne matabbatansa nan zai koma wannan wuri yayi ne Allah ka tsare Qalu su waɗanda suka zo daga baya in suka ji wahala za su ce rabbana ya ubangiji suna roƙon Allah man qaddama lana hada duk wanda ya da mana wannan ya samu ma yanzu muka shiga wutar nan wanda ya yi dalilin mu shiga wutar nan fazzihu azaban dafan finna ya Allah ka ƙara mashi lincin azaba a wuta kun je da nake ga mana cewa wanda suka aka zo ka bari wani dalilin kai kai dalilin baka shi yadda shi ba tsin karkashin kai yake shiga wuta shi da kanshi zai roki Allah ya ce a linka ma azaba kai da kaza masa wa qalu sannan kuma bayan an ciya an ciya a wuta sai wasu su tambaya su ce malana la na la na rijalan me yasa ba mu ga wasu mazaje ba kunna na'udduhum min al-ashrar wanda da a duniya muna kidan ya ta daga cikin wasu sai a tuba su ne mutane ke zuwa kenan yan wuta sun gaba su ga waɗanda suke yenawa ba a wuta yanzu suna aljanna sun duba sun tuya sun tuya kaga azaba da muke magana na wanda bai shiga ba ko kaga yanzu da suka ga suna cin azaba a wuta suna cin azaba a wuta ba wanda suka tuno sai ya kamata a ce kowa na ciki sauraka ila waɗanda muke renawa a duniya muna ganin su ba kowa ba muna kididdiga su daga cikin mutanen banza sai mun sun duba a wuta ba su gan su ba su san ko tunda ba su gan su ba wuta suna aljanna atakhadnahum sakhriyan mun kace ne abun izgili da muna ganin ba kowa bane am zaqat anhum al-absar ko ko idanu ne suka bace ba mu gan su bane dai suna nan a ciki a wata kwana ne ba mu ne ba mu gan su ba na babu inna zalika lahaq aka ce kaga wannan maganganun da zai faru a wuta dan wuta na waɗannan maganganun suna neman abin nan ba yace wannan magana gaskiya sai ta khafu mu'amila lalle dan wuta za ta dinga gayayya suna maganganun irin waɗannan saboda sun ga wahala waɗannan ayoyin sai za mu kai wuri zo mu ji ga ne da fassarorin daga wurin masana abu qala ibn kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi ibn kathir ya ce a cikin tafsirinsa da haka ya goya wannan lamma da ta'ala ya goya wannan kare sai ta ce hala yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci ma'alar su'ada yayin da Allah ya ambaci makoman masu arziki su ne ‘yan aljanna ke na wanda suka rabauta bayan an ambaci ‘yan aljanna da daɗin da za su samu da darajar da za su samu sannan da yake halin ashiya ashiya sai aka biyo baya da ambato halin marasa arziki su ne ‘yan wuta su kuma ‘yan wuta su ne marasa arziki arziki na aljanna rashin arziki ko ya ƙare da wanda ya bauta Allah ya tsare wa marjuhum da makoman ɗan wuta wa ma'ari da yadda za su koma fi dari ma'ari na misali a wajen makoman su da yadda ya wajen misali wa kala da al'ada wa inda ne tsarina aka ce a masu ƙetare iyaka wa kuma tsari da abba'atun lahi azza wa jalla su ne wanda suka kima Allah da yayya suka yi hawaye suka yi hanyoyin da suka gana ma al-mukhalifuna li rasulillah wanda suka saba wa manzannin Allah ba su da sakamako sai wuta da sharru ma'a makoman mummuna tana da muni matakan muni ay yasuqu al wa marja suna da mummunan makoma inda za su koma mai muni kuma fassarahu bi qawlihi jalla wa ala ne fassara Allah ya ce jahannama yaslawnaha wuta jahannama ne wadda za su shiga ciki wuta mai tsanani ay yadkhulunaha za su shiga wannan wuta su tabmiruhum min jami'i jamanihim wutan nan za ta rufe ta kowane bangare idan aka shiga wuta ba cewa ake wani bangare da yake taba wutan ko jikin mutum ke tabawa gaba ɗaya yadda ka san mutum ya yi nutso a ruwa haka wutan nan take yi take yi ruwa mutane shi ne ta gama ruwa za ta kulle suka ko ina babu inda babu ita Allah ta tsare bisan nihar sai wuta ta hamuna na ake ita ce mai mashin tuɗa makoma hada falyazuquhu hamimun wa ghassa su dandana ba wani abu a ciki daga hamim ruwan zafi sai ghassa amma al-hamim in an ce hamim fa huwa al-har alladhi qad intaha abu shine ruwan zafi wanda ya kai karshe wajen tafarfasa babu sauran inda za a ƙara ne wani zafi sai da ya kai karshe ya kai boiling point ne shi ya kai karshe ba saura shine zafi وأما الغساق أما غساق أما إن ابن كثير فسره وهو الذي أوتيه فيه يوما والله وهو البارد فيه هو الذي الذي لا يقع من شدة برده المؤلم wanda babu wanda zai iya daure ma wannan sanyin na shi saboda tsananin sanyin sa mai raɗaɗi da zai jima mutum a jiki saboda tsabar masifar sanyi haka inda sanyi take shi ne basa a wannan ولهذا قال وآخر من شكله أزواج أي وأشياء من هذا أي القبيل دوت أبوه لئن نوت إلا النون البنجرة الشيء وزيته والنجير والنجير بكيف يسعى يتعاقبون بها يعني يعاقبون بها وان ذا أدن مس عذابا daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wuta matakai daban-daban ne in an gama wannan mataki na azaba sai a hawo wani mataki in an gama wani mataki na azaba sai a hawo wani mataki yayin da aka ba wasu ruwan da ko wani ruwa zafi saboda zafi sai kuma a kai su wani wuri inda za su sha ruwan da ya fi kowane ruwa sai musu saboda bala'i saboda ka kada wannan abin ya haɗu ga wannan bala'i ga wannan bala'i wani lokaci a je wani duk a hanjin din su a rataye su a sama wani lokaci kuma a zuba cikin wani ranin da ba mai iya fitowa in an zuba a ranin an ci azaba an ci azaba sai a ce yanzu kuma a rataye su a yi masu gashin tsaye suna rataye sun tsada ban ban kana gasa su kamar yadda kasa ana ana saka za su ce mata za ta wani lokaci a yi ƙasa wani lokaci a yi sama wani lokaci a sha ruwa mai ɗanɗanar zafi wani lokaci a sha ruwa mai ɗanɗanar sanyi Allah ka kare ni saboda haka ke sa aka ce za a yi abin daban-daban ne wa qala al-hasan al-basri fi qawlihi wa akharu min shaklihi azwaj hasan al-basri ya fassara wannan yace alwanun ne min al'adab nau'uka ne za a yi kala daban-daban na azaba kamar yadda na ga wa qala ghayruhu kaddam hari wani lokaci za a ce ruwa ne mai dan kalan sai ne zan fare wasu mu wani lokaci kuma dafi yadda ka san dafi da ya shiga da dubi da dafi mata shi kunturowa ba ka yi kamar amma in ya shiga in ka ji karar da fara yi in ko ba ka kwana da kare ba ka barin kare saboda wallahi wannan poison din da ke jikin wannan bullet din to balle kuma ka dubi wannan baki dai kaza yanzu nan nan a wannan nasi da mutum sai a daure in ba a daure nan ba ana zuwa a jiki kaza wanda su su ma a jira da nan da jiki shi na kare to ba ko guda ba to auna a ce sun taru sunu wa shurbil hamid da kan ruwan zafi ne kan karar zafi wa akan zakum ga cin wata itaciya wadda take jigo kayan ciki an gutsura wa su'ud wani lokaci a rata ya mutane sama wal hawi wani lokaci a yi kasa da su ila ghairi zalika min al ashiya'i al mukhtalifa wal mutadaba wannan wannan ne na abubuwa da za a yi dan wuta kala daban-daban da kuma kishiyoyi wannan kishiyan wannan in an yi tsananin zafi a ce to tsananin sanyi in an tsananin cikin ruwa sai a ce a ba da ruwan kurji ruwan gwarando a ce a sha wanda ne umin ma yi azabu da shi duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da za a mai wuta azaba da su Allah ta tsare ni wa yuhanuna bi sababihi suna daga cikin abin da za a wulakanta ta da ni dama mun ce azaban hada take ga azaba da wulakantawa wa qawluhu هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا لا مرحبا بهم انهم قالوا النار فكيف هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض wannan ana ba mu labari ne game da maganar ɗan wuta za su yi magana da su da sashe sashe da sashe suna magana kama fara ta'ala kullama dakala ummatul la'ana ukhtaha biyaye da wasu tawaga suka shiga wuta sai sun tsine wa da wani wanda suka dawo duk wanda aka koro su aka tattara aka sa wuta to sai su ce waɗanda suka ja masa na ciki Allah ya tsine maku kuka ja mana wannan bala'i Allah ya tsine maku haka ƴaƴa za su tsine ma iyayensu ko iyaye su tsine ma ƴaƴansu da ba su shirya da su ba ba su nuna masa addini ba su nuna masa sanin Allah ba sai san tauhidi ba su iya karanta Qur'ani ba yaro ya tashi har ya kusa balaga ko yarinya ta kusa balaga ba ta iya karanta daga alamtar kai zuwa da wata ba ta yi ba ta ce ba ta koya mata su tun da suka tashi abin ma koya mata ABC dan gidan da yake lokacin da yaro zai fara buɗe baki maimakon a fara koya masa kalmar la ilaha illallah Allahu rabbi la uridu siwa alhamdulillah a koya mai sallama a koya masa yadda zai harka kowa ya ce a baki sai na'am ya ce a tsara a koya ba a nuna musu wannan kawai abin da suka tashi dangilin da ya ce abcd wani ma ya ce shi ne zai sa ƴaƴan shi makarantar islamiyya ba ma kwata kwata wai sai sun gama digiri na farko saboda shi ya gano yaro ya tashi da sanin rukun hidayya da larabci suna hana shi iya turanci da kyau ba zai iya pronunciation ba sai kuma yana ce ma f t yana ce ma c f saboda haka shi ne ka shi yasa wai hausa har kuma zai turanci ba saboda in za ki turanci sai su rika mai da f p suna mai da p f suna ta da baka ba ko ce ce ce ce ce saboda ka so ce turanci ba sun san yake turanci Elizabeth kai da Elizabeth kuma za ta ba ku gari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa duk mutumin da da za a ce a cikin hijir Ismail kake kwana kana bauta Allah idan aka zo ranar kiyama a zuciyarka kana kan waɗancan mutanen wallahi ta riga ta rayu kawai turanci na zamu koya kawai dan sana'a da ya zama mana dole shikenan sai hana da addini sai hana koya mutum addini kwata kwata a cikin zuwa dole da addini ya yi digiri na farko to in ka mutu kafin digiri na farkon ba in shi kan ya mutu kafin digiri na farkon ba za a tambaya wane ne mas'ul akan ƴaƴan shi ba baba su ba a ce wala ba ko zo da kuɗi wancan sosai shi wannan komai kan shi yaro bai iya karatun Qur'ani da bai iya komai ba bai san sunnonin alwala wannan bai san fallan alwala bai san to kuma baban da mama sun kai amma ba nan suna alfari da suna alfari da waɗannan ai su sun gama ƴaƴan su koyi saboda sun kai san ta saboda sun biyo karatu sun dawo zo su zama yan duniya an ba ka ɗan da zai dalilin ya amfane ka kana raye ko ba ka raye in ma ka je lahira akwai matsala muddin Allah ya tsinke ka kana da ɗa ko iya da za su riƙa ɗaga hannunsu bayan ba ka raye ko ma kana raye suna cewa yawo yawo yawo Allah ka yi ma babana kaza ko Allah ka yi mahaifiyata kaza wallahi azim mutum ko a kabar yake ana ba shi wahala idan ƴaƴan shi na wannan addu'an nan mutum yaran nan Allah ya kama shi suna yin addu'a na zai ga daina kuma ba ya ce aka aka daina shi kakanka wani yana aljanna zai ga an cire shi daga inda yake an ƙara mai matsayi sama ya ce saboda ni a ce ƴaƴanka su suke ta yin aikin alkhairi suna addu'a a ƙara daga mana ba mu ne wannan ba mutane zai shafi a yasa ne da duniya suke karatun Qur'ani wa sun komai da sunnar manzon Allah faɗa ma suke da addini saboda in suka je suka yi wani abun tsiyayi aka kalla hukunci ake kada musulmai to musulmai wata in ta yi wani abun tsiyar sai ka gwammace ma da ma ba ka san su ba kasal ulim akwai mutanen da aka yi magana ibn qayyim ne magana ko wannan satin kuma da aka gina kenan aka yi magana cewa akwai mutanen da su cikin al'umma ba su da dama ba a san su ba da babu cikin su ke sa farashi ma ya farashin kaya ma su ke sa ya saboda duk kullum ba abin da suke banda kusa ta Allah mugaye mazan su da matan su mutane kala hudu ne aka yi magana kala na farko wanda sun sani suna aiki da wanda suka sani suna fifita gaskiya kan kariya kashi na biyu shi da su kai tsaye ba su sani ba ba su san ba su sani ba balle ma su gano gaskiyar balle haka su yi da kan kariya kullum su ne abal uyu da ba a yi su ma da ya fi masu mambari suna sa farashi ya tsada suna sa al'umma su shiga wahala ta dalilin da ake shiga wahala ta dalilin da ake kusatar da Allah al'umma na shiga cikin masifa saboda waɗannan lambarin to ina amfani saboda haka ba daidai bane waɗannan haka za a yi za su zo su ce to ku kuka ja mana saboda haka Allah ya tsine ma kashi na tsine ma kashi yal'amu ba'dhum ba'dhan yani badalu salam maimakon a zo a shiga gida yanzu ana zama aminci in sun zo baki ya suke cewa tasbi assalamu alaikum ko dan aljanna ne ake cewa salamu alaikum ya ahlal janna mala'iku da ke musu salamun alaikum ibtum fadkhuluha qalin ku shiga ciki har abada aminci ya tabbata su ko da wani kudin suka roƙa shi farko Allah ya tsine muku ya tala'anuna suna tsine ma juna ne badal salam ya tala'anuna suna tsine ma juna ne wa ya takadabuna suna ƙayyata juna ويكفر بعضهم ببعض الكافر كافر في الكافر ولنا نجا بعضهم ملكوت ولنا نجا بعضهم ملكوت إيماني بعضهم ملكوت إيماني بعضهم ملكوت إيماني وكفك جامعة وتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى هي ولد تشيلا ولد ذلك لك أن تفرقوا تشيل إذا أقبلت التي بعدها إذا الذي يكرر دون مرض جنان السكين فمع الحضرة من الزبانية tare da waɗannan masu tsoron daga cikin zabaniyawa hada fawzun muqtahimun ga wasu nan su ma za su shigo ai dakhilun ma'akum ake zabaniya suna magana waɗannan ba ta ce ai su ma za su zo su shiga wuta tare da ku su ma irin ku ɗaya la marhaban bihim ba maraba da su wannan abu bai yi ba innahum su'alunna su ma za su shiga wuta ai annahum min ajali jahannam domin su gaba ɗaya min ahli jahannam don wuta ne kawai gaba ɗaya duk an yi ba mai wani sallama ke ba mai wani maraba qalu bal antum la marhaban bikum kuma ba ba mu da ba maraba ai da yaqulu la fa yaqulu lahum al-dakhiluna ma kutiba kuma da suka zo ba da sun ba maraba da kuma kuma ba maraba ai ku ne ma mutanen banza da kuka ya ma muka zo bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana ku ne ma ba maraba ku kuka kawo mu هل أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المسجد الله تقريب كوني كوكا كرام كوكا جام الزواج أبن لي كيم وانا مقوما ممون فبئس القرار وانا مقوما حمونا الله تقريب أي فبئس المنزل والمستقر والمصير wannan masauki wannan matabbata wannan makoma ta muna na Allah ka tsare mu da wannan masauki da wannan makoma da wannan wurin tabbata Allah ka kawo mu cikin wannan qalu rabbana يذكر ابن عباس يا الله من قدم لنا هذا هو اللي دامنا وانا ابو مكة جنا وفزده عذابا ضعفا في النار يا الله تعالى ما يمكن عذابا في النار كما قال عز وجل قالت اخراهم لاولاهم واتوا نفرقا ذات سيف نبايع كينا ذات سيف نفرقوا لاولاهم نبايع تكرسوني اخرى sai su kima na farko da suka riga su shiga cikin mutane ربنا هؤلاء أضلونا في فروج الله يا الله kaga waɗanda suka batar da waɗannan su suka ji amana fa'atihim azaban rizqan min an-nar ya Allah muna roƙon ka ka ba su azaba jinki na wuta ka ba su azaba jinki ka linka musu su suka ji amana qala Allah ya ce kullun da kowa linki ga rai walakin la ta'lamun wa kusani bane an nuna muku gaskiya an nuna muku hanya an nuna muku abin da zai sa ku ga nan muku iya ai kullin minkum azabun bi hasabi kowa za a ne azaba gurgudan aikin sa gurgudan sakamako wa qalu hukuma suna cewa malana la nana la nara rijalan kunna na'uddu min al-atrar min yasa ne mu bamu ga wasu mazaje ba wanda muke kirga su daga cikin watsatsu waɗanda muke ganin su ne na banza ba na kirki ba a takaznahum kufriyan ko dai mun yi su da izini mun masu izini abin ba haka ba ne am zabat anhum al absar ko ko idanu ne bace ba gani ba ba a gani hada isbarun an al kuffar fil nar wato wannan labari ne daga kafirai in sun ji azaba suna magana ne a wuta annahum yattaqiduna rijalan kanu yaqiduna annahum ala dalalah cewa da sun duba cikin wuta ba su ga wasu mutane ba waɗanda da su suna ganin suna fata suna kan fata ne suna cikin fata ne to da ka yanzu ne ne su auta ba su gan su ba wa mun mu'minuna su ne mu'mini sai za mu yi a zaton su abin da suke kallo da ne qalu ma lana la nara ma'ana ai la narahum ma'ana illa ni ya za ba mu gan su tare da mu a wuta ba saboda sun ɗauka ko yanzu mutane da yawa suna ganin kana jini gani suke tun da kaji wani ya ce wai mai cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah mai yin sallah mai yin azumi wakila ya samu hali ya yi zarka ya yi amma wani gabo ya ce wai waɗannan ba kuna ganin waɗannan da ba su musulunci ba ana ba iya zuwa lahira su shiga aljanna kafin su to kaga wannan ya za a yi da addini ya burge shi wanda ya bada wannan magana ya za a yi masa addini ya burge shi gani yake ma wanda ba sa addini ya burge ba to haka dai da yawa ba za ka ci wani ci ba wani abu wani ma an tashi magana ya zo sai kai duka fa abun da ne ka ji wai da ne kai da kake karkarar da wannan ban Allah kana yi da alqur'ani kana yi da sunnan manzon Allah kullun ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai salawatu khams kai kaza kai kaza wai wani wanda baya ko kai ya kalle kai ce wai ne ne wai billahi ya kai da wannan makawan ke lalle kai da idan ka tangaram kana tafiya da haske kana tafiya akan nur kana kallo a kusan da kada makaho a cikin da ya fice makaho hutu ido ko wani rani idan ba ba kai ko kana da yana ka tangaram ga haske inda rana ne ga rana haske rana inda da dare ne ga hasken wani wata ga fitila a hannun kana gani ka gaba gaba a ce wai kai da makaho da koran ne da wai da ake kuka da kana lalle هذا لا يمكن أبدا إلا عند الهمقى إلا عند الهمقى كو sai zaɓaye na ƙarshe gauga'una gauga'una sai hannu mai gida na ƙangara da tafi ruwa na haɗari ta gaba ta baya da haske a kai lalai ya za a yi lalai ita ina kan wannan haka ne musulai Allah ya tsantar da kala mujahid هذا قول أبي جهل wannan magana irin wannan da ake yi irin daidai take magana Abu Jahal ne yana ganin wasu ɗan yana ingili da addini to yanzu bai da ruwa wuta dan haka shi ya ga wuta iya wuya yace ma ni la ara bilalan wa ammara wa suhayban wa fulanan wa fulanan Abu Jahal da ya ci azaba a wuta ya sha azaba ya sha azaba dama akwai wanda yake rena tuntuni to renin mai kare ba akan haka ya mutu to man aka alaƙe shi mata alaihi wa bai ta ya rayu gare na musulmi ya rayu gare na musulmai da aka gani yake su ne wulakantattu yanzu ya shiga wuta ya ci azaba ya ci azaba ya ci azaba sai ce a to a wuta ina bilal ina amma ina suhai ina wani ina wani ya ce lissafo da gare nan yana ce zai gansu a wuta ina bai san suna kololuwa ba bilal yana ma da gidan da ma ba gari yana kan nan na gaya mana ran nan manzo Allah da ya tada yace annabawa za su tashi akan dabbobi ranar tashin alkiyama yace jikokinsa za su tashi akan dabban nan tashi al'ababa yace shi ko zai tashi akan wannan buraka wanda har tafiya take iya ta akan da take annabi ba ya ce ya tashi akan tabuwarsa sai yace bilal zai tashi akan wata tabuwa daga aljanna idan ya tashi zai ce Allahu akbar Allahu akbar duk wanda ya ansa kiran nan zai ya ansa har ya kai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya gaga ba kawai masu ansawa kawai sun ji gida sun zo sun dawo wanda kawai an zaga ba ya yi ta nasu ne ba ya yi ita a ware amma masu al'ahalu wannan kiran suna jin bilal yaran suka kiran nan malam za su tashi su an su bi shi da gudu mun ji kiran da muka saba sai ka ba a wasa da kiran sallah ba a wasa da kiran na kamata kowa ya iya kada ka zo wata rana kamar wani magobiri da na ga a kira da ce bai kada ce ile wani da aka ce wani dalla magari ba ko wani da ce mai jula kira wata dalla ce ni nema ni ne dalla dalla ka ni ba ka ga muna wasa mu bala kuma amma wannan ya wuce wasa dan da zaka ji da dalla ce wallahi bai kai ni yace to mi ne muku yace mai gidan sa ce kira dalla ce kira dalla ce wanda ke wannan da ya kullai ni ga ya ce ba ki ko ko wani kwaye da ni ni ne da dalla ba ta ni kuma da yake ni ne yake to wala bi dalla wa sai kira da ƙara nuna wani matashi da sai kai kira wurin ta a wala da da kuma amma akwa ai ba akwa amma akwa kira dalla saboda ka ka zaba ka iya kada wata rana ka ga wani ta bata ta kai kira dalla ka kasa wannan shine mun ta hal amaka ka ka kira dalla Allah ne za ka ga abu ne kamar wasa nan muka ɗauki mai aiki na wata rana kawai da zama sai mai kira zalla ya kasa gaba da zaman zaman na ce to kai kayi sai ce a wala ya ce wala ya kayi kai kawai ko inda baka iya ba mu gyara ba kai kayi ke ne ka zo da kai kayi aiki barka kira zalla na ce sai kayi daga sai nake sai kayi ya fara ya gwalgwala ya tsallake su bai iya ba wallahi bai iya ba kuma ya kai shekara ta bai iya ba to amma da Allah ya taimaka ya ce mai da yayi da ya yayi ya kare ya yi kuyu da ya kira ya fara kira da ya kira ya kamar yau wannan ya biya dole in ka zo da zai kai aiki kai ya kira Allah ba ka kira da bayan mun san muhimmancin sa a nan makaranta cikin wancan littafin annabi ba a cikin daji da wani ya ce ashhadu an la ilaha illallah yace kafira daga shiga wuta yace ashhadu anna muhammadar rasulullah yace zan ce ka haka muka ranta yace ka samu ce kula sannan mutum ya wasa da wannan ko mata ne da kamata su iya ba su ba ta ba ce ba sai ko ila sallallahu alaihi cewa idan mace ta zo yin sallah ita kadai ko kuma tana bayan an ga an yi kiran sallah sai ta fito za ta yi sallar ta ita kadai a gida yace saboda fallalar kiran sallar nan ta maimaita kiran sallar da aka yi wanda ba ta amsa ba a duniyar ta kasa kasa ta yi kamar ta yi kiran sallar ta gama sannan sai ta tada ya kama kuma ta yi sallar ta ni ko dama tana nan an kira ta yi ta amsa shi kenan ku duba yana nan cikin alkalimatun nafi'a sula fata isha ya ni shaikh wahid abdulsalam bali yace ba a wasa da magana da kiran sallah amma ba iya ba musulma amma ta ne sai ai dama mu ba ma yi to ku ba musulmai bane a wajen sallar ku ya ce ka ku daga dauke ku yi ku kira amma ku ne ku a cikin kaji a gidan a kaza kuma kina yi kina maimaitawa na ana kiran sallah kina maimaitawa kina nan za ki bayani kina yi an fara kira sallah da kai ana kira sallah kwai sun yi bane ka kuna yi tare kuna yi tare ana yi kuna yi ana yi kuna yi ana yi kuka gama la ilaha illallah ya ba ka da cewa ana ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في الحديث اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدت كأجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كوالي الله كوالي أنزمة an gama komi an kulle komi abu biyar cikin samu na farko aljanna na biyu kankare zunubai na uku salati da aka yi ma an mutu goma sannan ɗayan nan ya fi duniya da wanda ke cika dan Allah da shi na hudu shekar manzon Allah ya tabbata gidan nan na biyar addu'a da aka roƙa an samu to da Allah sa kai da yi amma ana yi kiɗi na bugawa ana kiran sallar suna tsalle ana yi ita uwan mata da karawa wa zai ta da wani gawa duka gawa wasu gawa ta haiko gawa wasu shi ne mai farke ita farka ko ɗaya sun ci Allah kai sau da haka abuja ya fara nema ina wannan ina wannan ina su wannan قال مجاهد شيني ولا ليه وهذا مثل ضرب ولا مثال ne aka buga wa illa in ko ba haka ba da aka ce Abu Jahal ba wai al-ibratu bi umumin al-fad la bi khusus al-asbab wa illa fa kullu al-kuffar hada hal in ko ba haka ba duk kafire haka halin ce da ku dinga tambayar juna ya kasaduna annal mu'minina yadkhuluna an-nar su kafire suna daukar cewa mu'mini ma za su shiga wuta فلما دخل الكفار النار لعند كافرين تجوتا استقضوهم فلم يجدوا سكنهم وسلموا من وقبل سورتنا تنهنا جن الجنة نادي الله سوكو فقالوا ما لنا لا لنا لا لا نرى رجالا قلنا نعوذ من الأشرار قل بسم منفصلا اتخذناهم سخريا ومن أوكيت من أهل ذكر الله الدنيا يملكون ثم مماتي أم ضاقت عنهم الأبصار فإذا بس ميتهم ay yusalluna anfusahum bil mahal yanzu suna ɗaya wa kansu ne kawai suna amfusar da kansu ne da abin da ba su yi ko dai ne ba mu gani ba mu gansu ba suna nan a ciki ba ku gane ba ba sai fito ko hada islam bai fito ba ko da suka nemi muminai ba su gansu ba a wuta ina fata kun gane ba fatan da suke ba su ma su gansu a wuta da ba su gansu ba a wuta suka duba ba su gansu ba sai suka ce kai muna jin idan mu ne bai gani sosai suna nan a wuta ba mu gan su bane dan su hankulan da kansu ba gani wannan abin da suke so su samu da yana bai fito har yanzu wai kokari suke su gamsar da kansu kamar ɗaya ne yanzu kana so ka ga mutum a mugun wuri bai je ba sai ka ce ka san dewa ne ba zai yi bai zo wurin nan ba wataƙila kai ne baka gan shi ba yana nan a ciki wataƙila ya riga ka zuwa ne shi da kuma ka san ƙarya ne kai dai abin da kake so ka ba zuciyar ka haƙuri a kan ta yadda abin da kake tunanin nan na mugunta sai ya samu ina fata kun gane to shine nan suke magana cewa wai da suka duba a wuta ba su gan su ba suna tsammanin muminai kawai su ɗan wuta ne duk wannan abin da suke shirme ne sai suka ce ina mutanen da muke izgili da su a duniya mu mun zo wuta gashi ba mu gan su ba ina suke a'a ko dai idanunmu ne kawai ya kauce ba ma gani amma suna nan a ciki wai dan su hankotar da kansu kada bakin ciki ya taso ya same su ya fito ko a ai yusalluna anfusahum bil mahal suna kokarin su hankotar da kansu ne da abin da ba zai yiwu ba yaquluna aw la'allahum ma'ana fi jahannama wata kila suna nan tare da mu a cikin wuta ولكن لم يقع ضمرنا عليه إلى ذنب والعلوة وتحيل سنة تنقض قدمي يتحيك تتكري سنة الجنة فإن ذلك يعرف بأنهم في الدرجات العاليات تبراك عليه إن سكى وزن الإمامين إن سكى نون جيوى a wai mutanen nan da muke da suke yi muna jin suna kan karkashi ne wuta don su hakutar da juna ko kuma abin kunyar su ya rabu da waɗanda suka bata tunda ai kaga wani ke so ya tsene na musulmai ba sai ya rika gaya ma wasu ba ma yana nuna masu ba komai to yanzu da suka zo wuta ba su gan su ba su ga azaba ta dame su ga shi kuma ba su ga waɗanda suke so su ma a taru a wuta tare ba kace to wai mutanen nan ba mu gan su ba mun rike su abin kirkiri a duniya ana nufin suna wani ne daban sai su dawo su ce kai suna kasa kasa ne kawai mu ne ba mu gan su ba idanunmu ne ya kauce ba mu gan su ba ya ka kai to nan ne za a yi kokarin sai an nuna masu ba sa sai an nuna masu ba nan su suke ba وهو قوله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وأنا لي سيأتي أهل الجنة كل يوم تنالي وانكوي أوجا حسنا الجلي سنة تاقو دي كذا to ku kira da su inda ku kuna gani ne na ma sai mu duk ne da gani nan da gani sai su ce sai yanzu sai Allah ya ce kan aljanna ku yi maka mutum magana dan su gane inda kuke dan sun ne ku a wuta ba su san ku ba har suna cewa ko idan su ne idan su san ku ba kuna nan kasa kasa ne to ku kira da su inda kuke Yanzu ka auna daga irin wannan malami ya za a yi da ko da ka yan aljanna sai su kira yan wuta su ce masu kada ai an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu kan mun samu abin da ubangijin mu ya mana alƙawari gaskiya ya tabbata wa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan kuma kun samu abin da ubangijin ku ya maku alƙawari da gaske ba an sa wai kun ya dana ga na an sa da kai cikin bala'i fa'adana mu'azzinin sai mai shela a kan wani mala'iku ya sanar a waye mai shela ya shela bai na tsakanin al-la'natullahi wa al-zalimin sai Allah ya tsine ma azabi tsino Allah ta tabbata a kan azabi ila qawli har zuwa inda aka ce bayan sun ga sun gane ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم haka waɗanda ke kan katangan nan wanda su su shiga aljanna ba su shiga wuta ba saboda ayyukan sun yi daidai su kuma za su kira wasu mazaje wanda sun san su suna ganin su da alamomi sun gane su jigajigai ne da a nan duniya sun san su masu ci da kai suna cewa su wane ne idan ara su kalle su bayan sun yan aljanna sun aljanna suna ta watayawa suna ta watayawa nan ko ga kibaru shakhsiyat su ko ga sunan auta فيتعرف ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أو يوجد سؤال أولا من يمن يجي قاعد يجرد باسنا ga sunan a wuta injima injima ƴan wuta sun gan ƴan arab sun gan su ce o wai yau ga suwa na nan a wuta abinda kuka tara duniya ba ku amfani ba girman kan da kuka yi a duniya kuna rena mutane kuna taka kowa kuna cewa kowa ya fito da kumiya ya ja ga kuma yau ana cin ruwan banda kuna cikin wuta sai su koma za su yi masu wa'azi kuma wa'azin bai da amfani yanzu yau kawai illa iyaka ta kariri ne ta ce a ha'ula'i lalina a kasantum la yanaluhum Allahu bi rahmatihi yanzu waɗannan mutanen su ne kuka yi tsammani da kuka rantse a duniya cewa Allah ba zai kada su da rahamarsa ba in aljanna ke to ga kuma sun shige aljanna to da kullun janna da ga kuma an ce masa su shiga aljanna la khawfun alaikum wa la antum tahzanun aka ce masu babu bakin ciki yau babu babu babu babu babu babu da ga kuma an ga masu sun je sun shiga aljanna an ga masu sun shige aljanna wa qawluhu ta'ala إن ذلك لحق تخاصم أهل النار للي ولن مجمع السياسي للي يوم ثلاث جاهلية أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد صلى الله عليه وسلم وأن أعوذ باتباع الأبان به يا من الله صلى الله عليه وآله وسلم أظن من إجاعة إن من تخاصم أهل النار بعضهم بعض في بعض النسوة أو ثلاث جاهلية لا تنسى ولا بعضهم ببعض كافر فيه مكاشي لحق لا مرية فيه ولا شك وأن أبو جد يعني بأسا كما بأسا كيف أقول لا شيء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال حديث إلى أنس بن مالك أن لا يقال مثلا أنه قال لجبريل cewa ana manzon Allah ya ce da Jibril wannan hadisi hadisi daga Anas bin Malik ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Jibril bi magana nan tana da ƙarfi yace annahu qala li Jibril ma li la ara minka illa bisan qattu qala sanu yo qala sanu ya fita amma dai da annabi sallallahu alaihi wa sallam da hadisin da ana ce rawaito annabi ya tambayi jibril ya ce ya jibril me yasa ni ban taɓa ganin ni kafin yana dariya ba kwata kwata saboda ni na dariya ba me yasa ni kai ma kulli zima'a sai ya ce masa ai kana ma dhahika ni kafin mundu kulli fatina yace ai ni ka bai fara dariya ba tun daga sanda ta halittu ka tun da aka halitta wuta Mika'il ya ga rugun tsumin bala'in bala'in mako mata da ke cikin wutan nan daga nan bai fara dariya ba to yanzu ku duba wanda shi ba shiga wuta da ba ba ko ba daga ganin abin da ke ciki ya daina dariya mu ko mutum da je ya samu majalisar tsira wanda ba mu san inda za a kai mu ba magabata sun mutu sai na abubakar shi ne na biyu a cikin al'umman nan aka kira mazan Allah ba da wani amma da yana wuka yake cewa yau za mu tafi mu je mu haɗu da Allah ba mu san tsayin gidan da za mu shiga ba amma tabbas yau mun tsaye da cikin gida biyu imma in Allah ya so mu da rahama muna daga cikin yan aljanna in ko ba mai sa'a ba muna cikin yan wuta illa abubakar amma mutum ya zauna ya ta dariya mil ufahu ya cika baki ya wuni zama ya wuni gaba ɗaya mutum bai karanta daga alamtar kai ka zuwa na shi ba bai tarbiyyi manzon Allah ko da bai ta bai salati manzon Allah ne bai yi tarbiyyi ba bai yi salati manzon Allah ba kawai hire ke ta yi mil ufahu ya cika bakin sa da dariya dan muka magana hasan al-basri da yaro yana dariya zai yi mata ya dawo yana dariya ya dawo ya wuce ya dawo ya tafi da dariya ya sake su haba kai mata wani ne ya sa kake da dariya na wuce na abin da kana dariya na dawo na tada kai kana ta dariya ka samu sako ne daga sama cewa Allah ya yi ma gafara kai dan aljanna ne matashin ne kan hasan bakari ya ce amma wannan sako kace ko menene na dariya na wuce kana dariya na dawo kana ta dariya menene na dariya kai ne da aiki a gaban ka da ka ka ka ma dariya yaron da ya ce za a mu daga yau ko ba zan ƙara dariya to ta yi alƙawari tun da dai ban san waɗannan abu ba na da yin dariya aka ce yaron nan ba ƙara ganin dariya shi ba har yanzu ƙara ganin dariya amma mu mai gurgura sai ga wani wuri samu mu da yadda ke ba wai an san mu da yadda suke na wai suke riga ba abin da suke ba ne ke ba ba sana'a ne ba sai da kayan ke sama abu ba wani abu ne kawai zama a ce ana jira ana ta dariya sai da na haɗu ba samun kuɗi ce ba ba wani kuɗi ce dariya majalisar ta fi kuɗi ba ita dariya kullum suna nan wani sai da na haɗu in ma majalisar ta yi ƙarfi wasu su ta farka sun taru suna kai ga cin nama mutane ga zagi shugabanni ga zagi kowa ma ba amfani ba wani fa'idar da ake samu sai mu samu mu canza mu ji mu canza hirar nan ba ta da wani amfani balle wanda ya shekaru da yawa ya shigo gwallon mu aka babu yadda za a yi wanda ya gane ciwon kai ya za a yi zai magana aikin banza وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يحييك جهنم يومئذ لها سبعون ألف دماء رانا القيامة ذا أزود وتا tana da linzamin ɗaya bayan ɗaya har dubu saba'in take da linzamin دماء مع كل زمان سبعون ألف ملك ملك ملك يدعونا tare da kowane linzami akwai mala'iku dubu saba'in suna janta wannan yasa lakasari fi shiddati hadina wannan ka gani ko ta an haɗa da wani aika kuma في شدة حرها وغير ذلك فمن الباحث ثم من يمكن أن جاوز الباء جاهد الإنسان شبوس سبعين أكم قوة الإنسان الملائكة شبوس سبعين كي يلي أما ولوك في تجاوز sai an sa jibril ya yi mata tsawa sannan ta tsaya sannan sai a ce maka ta yi fushi ne wuta saboda fushin an saba ma Allah da haka yanzu an ba ta dama ta je ta tafi wasu ƙungiyoyi don ta ɗan samu sauki ta riƙa tattaɓa mutane ɗaya ɗaya ɗaya tana tattaɓa filin hisabi saboda ta samu ta ji sauki kuma za ta zo tana masa magana ta ce an umarce ne ka in sauke ka sai ta gaya mutum sannan ta yi uwar da shi ta wuta عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله يأتي ناركم هذه كن قولنا متتا فتنا الدنيا التي يوقد ابن آدم وان قد أدم في جلد إليه تقول كنا إليه ونعم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم yanki ɗaya ne daga cikin saba'in na wutar jahannama wannan wutar da duniya da ba ɗaya duk zafin da biyar da aka biya da take yi na zafi ɗaya ne cikin saba'in saba'in sittin da tara na can kuma ranar lahira aka za ta fi kai a haɗa ta ta koma saba'in daidai a zuba wa yan wuta Allah ta tsare ni qalu sai su su sahabbai da suka gane suka ji wannan suka ce wallahi inna halaka fiyatan ya rasulullah suka ce ai wannan mata ce ne suka ce wallahi wannan kawai da nan ta ce ne ya manzo Allah قال فإنها قبلت عليها بتسعة وستين جزعا وولن تسلاجرا أم في في تاتة تنان دنيا دليل في حرف السندرة كلها مثل حرفها كما قوة تأكيد الله الكلام السندرة تسن قوة الآية بليس تنان دنيا حتى سبعين كنا يحدا حتى لا تكمل أمريكا لا تكمل أمريكا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن لا يكفي قال تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه ويكون بتنشي وأوجد جهنم كثير من المدة من الدنيا في شدة سواد من القارب الذي فينا هي أشد سوادا من القارب يتكون لون مدة لا يرى satu tsananin baki akan falsa falsa ita ce alfar tana da tsananin baki fiye da yadda ka san bakin falsa shi ya zirko min zil'atin wa sittina juz'an minha wani yanki ne daga tasa'in a sittin da da wani abu sittin da wani abu na wannan aw mi'in wa arba'in ko ko arba'in da wani abu duka rawi ne ya kasa amma sittin ita ke ta fara zuwa وعنه صلى الله عليه وسلم في حديث النجاة حديث يابد لمنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي سوى منظم الله يكي في حديث من ينا لغاية أهمية مكينة تأتي لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون da za a kaddara cikin masallacin nan na manzon Allah akwai mutum dubu ko sama da dubu وفيهم رجل من أهل النار فتنفس sannan a ciki a ce akwai wani mutum daga cikin ɗan wuta ta yi lumfashi ka ji magana da zuwa da da za a kaddara a masallacin nan akwai mutum dubu ɗari ko sama da dubu ɗari sai kasance a ciki akwai ɗan wuta mutum ɗaya sai ya yi lumfashi fa asabahum nafasu nan nafasu ba a ciki wata riga ɗaya fa asabaka nafasa ne farko sai a ce fa asabahum nafaqu nafaqu sai lumfashin nan nasu da yayi sai ya samu sauran mutane la tara al nafsi wa man fi to da ya koma masallacin da duk wanda ke da duk wanda ke masallacin nan da wanda ke ciki da abin da ke ciki da biya soye saboda lumfashin dan wuta to yanzu wannan aka ce lumfashin nan da mutum ba lumfashin ɗan wuta ya isa ya ƙone mutum sama da dubu ɗari saboda lumfashin da ya fitar zafin lumfashin ya isa mutum sama da dubu ɗari su soye saboda lumfashin ɗan wuta ba abin da za mu yi kawai mu yi abin da aka samu mu ta addu'a kullum mu ji roƙon Allah Allah ya kare ta mu وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنصار بن مرزم ألا عنه وعنه أيضا شيء أنس حتى يعود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار يا إلا أن يعرف aljanna da wuta arsala jibril ila aljanna sai tura jibril ya ce ka je aljanna ka gano mun karanta cikin ilmi baya fa qala unzur ilayha wa ila ma a'adat li ahliha fiha ka je ka duba aljanna kuma ka ga abin da na gano dan mu ɗan aljanna a ciki ya je ko ya duba qala fa za fa nazara ilayha ya ko ya duba وإلى ما أعد الله لآله في هذا أبدا ألا كان دم عن الجنة من الجنة قال فرجع إليه سيقوم أولي ألا وقال قال وعزتك إن أردت وأدم وعيك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فهو الذي إلى باب الجنة فسيأتي بذكره وأمر بها وحفت بالمكان في ألا يبعد أمني أفكيوي الجنة أبن بريده sai dai so aikata kaza kuma ga ta shiga aljanna ne sai dai so aikata kaza kuma ga ta shiga aljanna ne sai dai so aikata kaza kuma ga ta shiga aljanna ne fa huffat bil makari sai ta ce cewa mun huffat al jannatu bil makari an kewaye aljanna da abin da rai zai so wa huffat al naru bi shahawati ta ko da an kewaye da abubuwan da rai so na sha'awoyi فرجع عليه فيقوم به الله تبارك وتعالى فقال وعزتك يأتي إلى رزق على بواعث لقد خفت ألا يدخلها لقد خفت ألا يدخلها أحد لا تصور إلا نجوت أن أبوه لا تصور ما عند ذي إلى الجنة رأس دواء إن ذي في أنت وأن أبوه سبحان ذي إلى وقال اذهب إلى النار أكتمت الجوزة ما يغنم كذلك فانظر إليها وإلى ما عادت لها لأهلها فيها كذلك دوبا هذا أبو من الإنسان دم مجرد نتاع مجرد قال فنظر إليها فإذا هي يرسل بعضها بعضا yaje duba wuta ya ga kace na hawa kan kace saboda bala'in ci wannan na ci saman wannan wannan na ci saman wannan wannan na ci saman wannan ka sannan dai kai dai ja kai ko ma baki irin kaman falsa saboda bala'in jiran mutane kawai ya duba ya gani ya kalli wutan nan ya ce ka fara da alisa ya koma ne wa qala wa illa fi kayti ina rantsuwa da ruwaya ta la yasma'u biha ahadun fa yadkhuluha ba wanda zai ji labarin wuta sannan ya je shi ciki ba wanda zai ji labarin ya ce wuta sannan ya kafa kafo ya bari a dauke a kai shi wannan wurin ba zai ba sai dai wanda ya ji mawuci amin فأمر بها فحفت بالشهوات sai Allah ya umarni aka kewaye wuta da sha'awa ga kaza da zai jawo ga kaza da zai jawo ga ɗarkuna kala kala ba iyaka ga asista ga ɗarkuna wanda suna ta jan mutane iyo iyo iyo iyo ya ga duk yadda za a yi a zo wuta cikin sauki wanda ya koma fa kala wa inda fika ilai yake da kadar hikku Allah ya zuwa minha ahadun illa da kala na ji tsoron kada a ce kada ba wanda zai tsira daga wutar nan sai ya shiga saboda farkon da ke kama mutane an yi wutar nan sai da iya na ji tsoron kada a ce kowa ɗan wutar ne ka na tsiri ya zama da Allah ya wara ko ta da tsari kenan ko Allah ka tsare mu daga shiga wutar Allah ka tsare mu Allahumma ajirna min an-nar اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من سوء النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا رب يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين من كل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اغفر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر قلوبنا مغفرنا وعجل أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا من سواب عنا واحشرنا في ذمة نبينا وخير حبيبنا واغفرنا بيده الشريفة شرك منك المريضة لا نجمع على يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اله ومولانا اله كل شيء انت الحنان والسماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه